إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوه حق تقاته واتقوه حق تقواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله ما زلنا نتحدث عن مكارم الاخلاق واخلاق الانبياء واخلاق نبينا صلى الله عليه واله وسلم وما طرا على الاخلاق بعد مضي امه صالحه وامم صالحين كما قال الباري تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عباد الله من داعم التربية العظيمة والأخلاق الفاضلة وما ينبغي أن نقف عليه في هذه الجمعة المباركة لا أجد وصية أفضل وأنسب من وصية لقمان لابنه وهي ما ورد في سورة لقمان قال عنها الباري تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ɗan uwa musulmi har yanzu ne muna tattaunawa a kan kyawawan ɗabi'u ɗabi'un annabawa da ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kuma tattauna abin da ya shafi tsaraye na ƙwarai da abin da ya jirkita su muka samu babban sababi yana cikin jirki ta sallah da shafin sha'awa-sha'awar zuciya. Babban abin da ke sawa halaye su gurbace, su lalace, rashin samun kyakkyawar tarbiyya da tsari a lokacin da ake yin wannan tarbiyya. ‘Yan wa musulmi, ka'idar da ake gina tarbiyya a kanta, ana gina ta ne bisa ka'idar da Alƙur'ani ya yi da ita, kuma tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya rawaito na wasiyar Luqman da Aishi. Mafi girman abubuwa da cikin wannan addini namu ‘yan uwan musulmi yana farawa ne da aqida. A samu ibada sannan makarimin akhlaq da muke magana a kan. Matsawar babu aqida, matsawar babu ibada bai wahala a samu kyawawan ɗabi'un da za su yi tasiri. da haka Allah madaukakin sarki ya duba wani bawa na kurai wanda ya yi wasiya a irin wannan tsari Allah madaukakin sarki ya wato mana ita cikin alƙur'ani ya ba mu labarin Luqman wanda malamai da yawa sun tafi cewa mutum ne mai faki a jikin fatar shi ka iya cewa bakar fata ne ko ɗan Afirka ne galibin malamai sun tafi cewa bawa ne na kurai ba cikin annabawa yake ba amma abin da ya shi ne mafi daidai da haka wanda yake so ya ga shi na gari ɗansa ya zama ko masu halayen da ake yabawa ɗarikunsa na kirki sun zama to ya fara hujjar haƙƙin Allah madaukakin sarki a cikin wannan ɗan بذله وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله فإلى بالي lokacin da mutumai ya ce da ɗan ƙaramin ɗan shi ya munai la tu shirki billah kada ka haɗa ma Allah da ɗaukakin sarki kishi inna shirka da zulmin azim yace masa lallai shirka ita ce zunubi mafi girma a cikin zunuban da za a wa Allah ma ɗaukakin sarki menene shirka an ta ja'ala lillahi nidda shirka ita ce ta sa wa Allah ma ɗaukakin sarki kishiya kwatankwanci wanda za su yi daidai da shi duk wani bangare na rayuwa duk abin da za ka yi a rayuwarka in dai wani ya yi daidai da Allah a cikin wannan al'amarin mafi kankantar bayani da za a faɗi wani abin shirka duk wani abin da Allah ka rufe da iya gani ka ji cewa da wani da Allah sun yi daidai a ciki wannan abin ya zama ko shi in wani ne kamar yadda aka kuma abu wa haske sani da yawa mun san shirka mun san Allah ya yi umarni ka wuce mata muna magana a kan tauhidi da yawa mun san Allah ya gaya mana cewa dan haka ne su annabawa amma ba kuma Allah ya nufe da abu ba ba tambaya menene tauhidi ba ma tambaya menene wannan shirka da mun kuce ko suka ce kafiya duk wani umarni da Allah madaukakin sarki yi a cikin alqur'ani yana da buƙatar sai ta saba wasu abubuwa guda bakwai kafin wannan umarnin ya zama mafi koyar da an fitowa fili wanda dan ambata a ciki shine lalle ka yi ilimin wannan umarni da aka ce la tushrik billah wajibin kanka ne ka san menene shirka kuma ya ne ba za ka san Allah madaukakin sarki shirka ba kuma ka tarbiyyar shi ɗayan a kan wannan shirka lalle ka san da hali da kai magana a kan shirka wanda ya samar da Allah sallallahu alaihi wa sallam da kai magana a kai ya akai akai wa kuma shirka dan Allah ya san da wanda aka rasa da ina da ina ne ko a san Allah na kawai da yake shi mai mana Allah ya tsoratar akan shirka wanda ya kawo wa Allah sallallahu alaihi wa sallam in Allah ma kawai da sarki ya ku ka da yake Allah sai ya yi ka sami da zama ko kishiyar da Allah maka hukunta yau sau da yawa idan muna da bukatu ko za mu yi tambaya ko za mu yi rubutu shi ka da muke tambaya ko wanda muke roƙo ko wanda muke da bukatar a hali sai mu gaida shi ma kamar shi ne mai bada bukata a yanka da shi kuma da shi wannan tsaka a kan abu sai magana kuma ya wuce gani ake wannan din kamar magana da shi take kashi amma ka ce ma ya yarda Allah ya yarda wannan akwai gutsi da shi kashi حتى ما الله سبحانه وتعالى أن لله يدع قل ما شاء الله وحده فشيء كوي إذن شيء الله مدوك الإنسان إياه ركن نبي أتكلم قبلية ذي الله مدوك الإنسان إياه لأن الله مدوك الإنسان كذي تاكي كلا تقول نقول من الله مدوك الإنسان ذاك المكان يا بني لا تشرك بالله واجبي كيد من شرك واجبي كتم ليل الروحي لن يبلغ تلك kuma a ce a ran shi kada ko kada yi Allah madaukakin sarki kai da babu wanda ya cancanta face shi Allah madaukakin sarki abu na uku shine al'amu ma'alum fi lalle ku ce da kudin da da ga nan ku duk umarnin Allah da kai ka ga ya wa ran ku shi ya kai ya ta shi sai ta aikata wannan sannan kuma a samu al'amura aikatawa a zaki a zaki a makaranta tana karatun tauri a zaki a makaranta tana gudun shirka a zaki a makaranta kana tsoron abin da zai rusa maka aiki ya lalata bayan ka yi wanda yake samar da aiki kuma daidai da ake Allah maka da cikin ilimi da mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da wannan aiki ɗan uwan wannan wasu karamin yaro a cewa amma a yanzu manya ya kamata a wani ya wani ya zaɓi shi billah inda shirka da kullum da shirka da kullum soyayya shirka da kullum addu'a shirka tana shiga cikin ta tsoro shirka tana shiga cikin ta tambaya Allah yana shiga cikin ta a shirka tana shiga cikin ta ganin ni'ima da farin ciki cikin ni'ima shirka tana shiga ruwa kawai ake sai waɗansu mutane su kwaye da su da sai a akwai tauraro kaza da tauraro kaza da tauraro kaza a wuri mutilla bi yawmi kaza an mana ruwa ne saboda wannan tauraro ko ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yana fito wa sallah a wani yake Allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya mu bayan an tsaka da gida biyu wasu sun waye gari suna arna wasu sun waye gari suna masu imani duk wanda suka ce a dalilin tauraro kaza ne ko dalilin wata kuma ko dalilin waɗanda da aka yi musu ruwa waɗannan suna ɓangaren masu shirka da Allah waɗanda suka yarda cewa Allah ne ya yi ruwa da fadalarsa da nismarsa waɗanda su ne suka waye gari a cikin imani duka wannan bikiri na shirka na akida wallahi abu ne da ya tsare don da kuma abu na dai guda wuri karatu inda shirka da zuwa Allah ya kawo shi kirki da ya kira annabawa ya yi magana shi sai ya ce duka waɗancan annabawa sai ya ce Allah ya kawo shi da abin ma'alu wallahi da za ku Allah ya kawo shi da shi da rana da shi da lokaci yana da yara duk abin da suka yi da sabon abin da ba abin da yake nana ayyukan ba abin da yake da al'ada ɗauki ba a cikin wannan shekara na ga wani hasu ne da hatta soyayya ka ji kana ƙaunar mata ko kana ƙaunar ɗa ko kana ƙaunar aboki ko shugaba ko wani irin yadda kake son Allah ma ɗaukakin sarki shirka ka cikin wanda ne na amaru a shaddu ƙarfan lillahi masu imani tsananin soyayya su da ƙaunar tana tabbata ne ga Allah Lukman ya yi wannan bayani a kan hadarin cinta da komai da kansa ta wani da cikin nasa ba wanda ya ganta ya fi bi Allah idan an ta ma ta kana ba ta inna Allah ala kulli qadir Allah ba ta cikin sarki ilimin sa ya haura abin da yake dan jiki dan kai wallahi da za ka yi bai kai girman gashi ba bai kai tsawon gashi ba kai ga da ahin sa ka koyi Allah ba ta cikin sarki yana kallon wannan abu kamar kai yadda kake kallon dukkan kudu ko abada ولله المثل الاعلى yake masa inna ma ala kulli khabir kuma bai bada labari zai zo ma da wannan shirka da kai idan ka kalli wannan aqida ta tsaya da Allah madaukakin sarki kuma sai ka kawo iyaye Lukman da yake wa kansa wasiya bai kiya masa ba ni ba kanka ka mun biyayya ka kyautata ba na kashe ma ku makaranta ne ma kaza so nake in na tsufa na yi kazi sai ya ɗauko irin wasiyar da Allah madaukakin وصل الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله بعامين أن اشكر لي ولوالديه Cuma tunda awal Allah itu orang lain. Jadi cukup ada ada lebih bersih. Jual jadi. Jadi orang tu itu kawan dia dia orang itu. Aku cina mai apa dia itu. Waktu itu dia kata kalau bapak kita jadi dia. Kalau bapak saya itu tu kaga ya yi noma kaga ya yi kaza ya yi da kuɗin makaranta ya kai ga makaranta ya Baba shi ta yi ɗauki ciki wahalar Allah wuya a wuya wata tsarin da amai kuma sai shi da wata wani da shi tsawon shekara da Allah ta yi da ni su yi wani wani wata wanda kai ta ka gode ma Allah ta yi da shi ka gode ba da maka da yake ka gode wa Allah ka gode da shi da yake ka fara shi ka gode wa Allah ka gode da shi da aka ace ka inda ake mutunta addini ake addini wallahi ne kake da wannan tsara a wannan rayuwar ka kai ta duniya ake ba babu lahira babu hisabi wallahi za ka ga ya tsara da shi saboda suna cikin kunci suna cikin wahala sun tsara rayuwarsu da wasu ko ɗan wanda ruwa har a yi wani sama Allah ya wata wa Allah da suke da Allah ya wata ya hali ne ya hali ne da ya yake sallah kada ka ji maka ba ce a shurki Allah ya ta ce da abu wani wani ne ka jura da baya wallahi sai da kai ya yi da wani ya da yawa shekara daya biyu uku hudu biyar tun kuma yana hadari tun kuma yana da bakin ya ya dawo kai gari ya jere da yana hatsa guda ana zama da dawa a ajiyu duk wannan lokacin sun wuce saboda shaitin aka Allah maka kake sarki mai iyaye da ba baka irin da wuce wanda lokacin da aka sai da sawa ya dawo da wani amma yanzu kun tabbatar da wani ma samun ta da shi kaman sai da ake ado kullun da rubutu kuke an sori wani wani ila da mutum Allah ya ce gobe za ku rawa wannan to idan an samu wannan rukuni an samu aqida an samu biyayya da iyaye to ba يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أمرك سيرى يا أنا أتركم الدين duk inda sallah kake karanta sallah kai sallah irin saboda Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kudu sallah kama ajmuni ku yi sallah irin yadda kuka irin kina yin sallah sai sallah ta zama ko irin kamar Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta zama to a kan lokacin ta irin yadda Allah ya kudu ke wata inna salata kana al-mu'minina al-mu'minina kitaban mawquta aka samu wannan hana ta muna da wani duka da aka kuma ba to sai an gina sana a kawo bisa da yawa kuma da ba ta ba da wani ba da yake mu Allah ya saka ya cewa suna kula da wa kana ya'lamu ahlahu bis salati wal zakati wa kana inda rabbih wannan annabi annabi kuma ya da kuma da ya da sallah yana wannan kuma ko ƴaƴan nagari sai ma da ya da ko nagari mai tausayi mai tsaka mai amfani cikin al'umma gina shi a kan sallah da musulmi da aka kalli manzon Allah ba sai an fahi waɗannan tarihi da aka kuma sai aka ce masa wa ku ahli da salati sabir alai kai ma ka umarci iyalanka da sallah kai hakuri a kan da aka yi da sai fara da kitawa da sama da kyakkyawan yara yana da bukatar kori yaran ya akan sallah yayi sallah a gaban wani lokacin tafi a gaban ka da ikama in ji yana ikama yana kuskure kana gyara mishi ko sallah da ba kuskure ya kada shi cikin ka a isama yana isama kana mashi gyara a cikin wani wuri kabbara haram ya ce ake kabbara haram ga yadda ake daga hannu ga yadda ake dora a in ya rubu su da ka bayan sai ya kama ka wannan baya kai yana cikin umarni da zai ba ta ranar gari ya bude ya akhir salata wa amru bil ma'ruf ka ga ba ta kai kyawa wanda yake kai umarni wanda anil munkar kai ba ta kan mutunta inda zalika min hadd yana daga cikin manyan abubuwa da ake kudin su su ya fara kai kudin ta daura kansa a kansu manya ne da Allah maka da cikin kudin ta haka sallah babban ne yake cikin ka idan ta samar da ibada a nan ne ake samar da kyawawan da ni da kyawawan ayyuka اللهم حبب الينا الايمان والذين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إضافة على العقيدة والعبادات التي وردت في وصية لقمان لابنه ما جاء بعدها من الحق على الأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة قال لابنه ويرويها لنا الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واربط من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد يوم المسلمين bayan bayanin aqida bayan bayanin ibada abin da yake bayan kuma shi renan kananan yara akan kanana da kuma kyawawan ɗabi'a سمع عليه الأيش ولا تصلي خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرة إذا كان معاملات موسى لكذا فالجولة وموسى لكذا فموسى موسى كيف وكذا أنا ما بنشي كنا يعلمنا أنا ما بنشي كنا كودة كي كنا وجه الأمة كنا قد كمر الله بيسوما وأنا بايا أشكل ألي وبايا أشكل أبدا أشكل بني يوم ولا تصلي خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرة kada ka yi tafiya a turan kasa da alfahari batsara wa kuyala ya zama to da girman kai da isa wa ta'ajjuban bin nas Allah ma rabu da tafiya wala ta shi fil ardi mara inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin wala ta shi fil ardi maraha aw innaka lan takhri al arda wa lan tablugh al jibala kulla wala tusadiqa al nas wala ta shi fil ardi mara a wata sura Allah ma rabu da sarki sai in kai ka kama ka nuna isa saboda kayi abu ko ka sa kaya ko ka yi bajinta ko ka sa alshaffa ka yi tafiya da takama Allah madaukakin sarki sai inna ka lan tasri kan aba duk yadda za ka yi doro da takama ta sabi ba za ta sage ba saboda kai to idan kasa ba za ta sage ba hukumar takama daukan ka ne ba za ka iya ba ko nauyi kake da akwai a kanka akwai dutsen uhudu akwai dutsen dala akwai dutsen fulaka a kanka ilmi ne a kanka innaka lan tasri al aba wa lan tabdu al jubala kula in kuma tsawo kake da akwai Allah ta daga kanka ka kalli sama har abada wallahi ba za ka kada dutse ba za ka kada ba to a wace laifi dan akwai wannan menene ne girman kai wannan yana ga ya maka cewa shawaran a rai shi ba kowa ba ya rayu daidai da kowa a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi wata rana wani mutum ya hau doki in garma an masa ado mutumin ya yi ado yana tafiya yana takama a cikin gari tana shayar da ɗan nono mutum yana hawa wucewa iyaye da kuri mata da suka azzala al'amura suka lalata suka lalata tarbiyyar yara da kuma saka musu birki tana kallon wannan mai sai Allah ina roƙon ina ma da ya zama ko kuma wannan yaro yana haɗu wasu wasu wasu ya yi an yi addu'a ya saka nono ya daga kai ya kalli wannan mutumin sai shi Allah mu da ya ta amini Allah ya kada in zama kamar wannan wala Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada labari shi wannan mutumin mai jini mai isa mai girman kai shi kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari da an zai sai san hadisi duk wanda ya je lahira da kwatankwacin kwaye zarra da girman kai sai Allah madaukakin sarki ya babbaka shi in dai kana ji da girman kai to kai dai Allah madaukakin sarki ya babbaka da ka karka sa girman kai a zuciyarka karka bari ƴaƴanka akan girman kai ka ga muku su ba kowa bane wala tashil ardi mara kada kai tambaya kai tafiya da isa da ji da kai ba da yi kai ado inna Allah jamilun ilmul jamal aka sahabbai suka ga mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam da yayin magana kai ko suka ce muna so mu ga mun cika ado muna so mu ga mun sa sabuwar riga mu kawo sabuwar mota mu sa riga har mai duguri ko wala har mai duguri mu sa ta karbi na dubu tasa'in ko na ɗari ko na miliyan kana da hali wannan ma na cikin girman kai muna so gidan mu ya zama to kawo muna so ya zama to muna da komai mai kyau dau dau wannan girman kai ne wannan Allah ya ba cikin girman kai sama da dalilu da hukun jama'a Allah ke kawa ne yana kawo ba yana kawo abu da kyau duk abin da za ka yi a gani dau dau da tsafta da kyau wannan ba da shi bane da aka bambanta tsakanin tsafta da ado da kuma mutum tsakanin girman kai ji da isa annabi ya ce ba yasa ma Allah ya ga wani yake cewa mutanen da Allah ya fi da su dala su da talaka ba su girman kai waɗanda kuma su da yawa muke kallon su a cikin rayuwa ba ɗan kowa ba ba cikin kowa ba ba komai ba amma ya canza tafiya har ya yi doro har ya karɓo irin waɗanda Allah ba ya kawo su kar ka baɗan ke zama kowa ne inna ma ana yi sai kullum mun tsale ku sai ce wa sai ni mashi kai kana tafiya kai tafiya tsaka tsakiya kar a duka kamar mata ko ɗan dauki wasu mashi in kana tafiya a ganin mutum yake tafiya amma kar a ga girman kai kar a ga lafiya kuma ɗan asali yana tafiya sai ga wani saurayi ta ɓaɓo ta ɓaɓo yana tafiya ya fi ba da kai ka ga irin sama ba haka ake so in kana tafiya a ga cewa na mutum yake tafiya amma kar a ganka mace kar a ganka ɗan dauki kar a ga alamar alfahari da girman kai wa qasdi mashi wa qasdi min sautik in kana magana cikin al'umma cikin tsayin sauki kare zaman to da ana jin ka a can sama kuma kare zaman to kana magana hanyo kamar mace in ana ƙara kudi ana so ka gane mai ka faɗa akwai wanda yake sake yi sai suna magana ya ƙara kudi kamar an samu kula su bika a cikin majalis wannan ba su da amfani cikin al'umma wa ka suke mashita ko mutum sautin kada sautin ya ɗaga kada sautin ya rike ta a shekarun uwa musulmi ita al'ummar musulmi idan ana so a saba mata kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye gina wa ake akan tarbi wallahi an ci nasara ne a kan mu aka mantar da mu abin da ake yi abin da ake karanta da yaro ta kun tafiya makarantar boko ya ɗauki da ta an ba ni kuɗin abinci an sa masa abinci ka yi na ɗaya ka zama mai aiki ka zama likita ka zama pilot ka zama duk ita tarbiyya ba wanda yake gaya wa shi la tushrik billahi inna shirka la hulmun awin dan Allah ba tambayi kawai ko ba nawa da ya taba gaya wa shirka kai shi nawa da ya taba zama da ƴaƴan sa ya gaya musu cewa kar ku yi shirka Allah madaukakin sarki baya son shirka dan Allah ne nawa da suka zama da ƴaƴan suka koya musu sallah nawa ne suka koya musu tafiya nawa ne suka koya musu yadda ake magana cikin al'umma ta'allam husnul istima' da kama ta ta'allamu husnal hadith haka ne ma da kan da shi yadda kake iya yin magana ka tsara mutane su ji daɗi da kuma ka iya ba wa mutane kunnen ka idan suna magana ashe komai ko ya da mutum اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله